malami na ganin Allah ba shi yasa ya mutu hadha huwa al-hajjul haqiqi irin wannan inji shehu shine haji na hakika ka je ka'aba ka samu shuhudi ba ka je ka'aba ka tsaya kalla kalla ba wanda ya je ka'aba ya ga mai ka'abar ubangijin ka'abar to wannan shi haji na hakika man yahujul ka'abatul haqiqiyya alladhi yaharatullahi tabaraka wa ta'ala wato wanda da ya je wannan ka'aba ramziya sai zama kuma ya je ka'aba ta hakika wadda ka'aba ta hakika ita ce halarar Allah tabaraka ta'ala wali hadha qalat rabi'atu wannan ne yasa rabi'atu arwiya take cewa muhadibatan aljunaida tana zantar da junaidu ya junaidu ta dufa bil baiti amira bil baiti junaidu dawabin da kake ka'aba kake kewayawa ne ko ko me ka'aba الجنيد فقيه كامل قال لا أنا أدوف بالبيت junaidu malami ne cikakke sai ya ce da ita aini dawafin na nake da ka'aba ne qalat uffil lakum ta tuna baitallah bi qulubin qasiya amma idza kana dawafukum bil bait faqat falaysa illa hijaratan wa hashisha amma ana fadu fi rabbil bait rabi'atul adwiya tace kai wannan aiki na fitar da shi ku zowa ɗakin Allah alhali zukatan ku ke kasassu ne tunda ku abin da kuke yi da ka'aba ne kawai to ai ka'aba ba wata aba ce dutse ce da itace aka hada aka gina amma ni da wafin da nake yi to da mai ɗakin ne da Allah ne tabaraka wa ta'ala rabbana wa asfihim annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suka yi addu'a cewa ya ubangiji muna roƙonka ka aiko a cikin ma'abuta wannan harami naka wanda suke rayuwa daura da ɗakin nan naka a halil baiti ma'abuta wannan ɗaki naka ka aiko musu rasulan min manzo wanda kuma zai zamo daga cikinsu min anfusim daga kawunansu wa gada ajaba Allah du'a Ibrahim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'an nan da annabi Ibrahim yayi da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa lihada qala sallallahu alaihi wasallam ada da'awatu Ibrahim wa bushra Isa wannan ne yasa annabi Ibrahim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne amsa addu'ar annabi Ibrahim ni ne wanda annabi Isa ya albishir da ni inda annabi Isa ya Allah yake faɗa mana game da annabi Isa an bashiran min rasulin ya ce min ba da yasmuhu amin na zo muku ne annabi Isa yake faɗa mana Isra'ila na zo muku da mai albishir da wani manzo da zai zo nan gaba sunan sahabat tilkal bishara wanda albishir da annabi isa ya hiya muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ita ce wato ana nufin aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda auto ibrahim addu'a annabi ibrahim shine wa asfi rasulan min wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tulo alaihi bu ayat da zai riga karanta ayoyin ka gare su alqur'ana zai riga karanta qur'ani gare su yi alimul kitaba wal hikmata zai sanar da su qur'ani zai sanar da su abin da yake cikin qur'ani da daga hukunce hukunce ba fi ibn al-ahkam abin da yake cikin qur'ani da daga hukunce hukunce a imami shafi Allah kare da gare shi yake cewa duk inda aka ambaci kitabu da hikimatu to abin da ake nufi da hikimatu sunna adam sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce bai bayyana ainin abin da yake cikin qur'anin wai zake zai tsarkake su idan ka atal azizul haki wato tsarkaka bawa shi ne ya zamo ya tafi da rayuwarsa yadda Allah ya ce ya tafi da ita wanda shi ne aidin tsarkaka bawa ta hakika ubangiji kai ne mabuwayi wanda yake gwani alhikimatu haisu dul kafil qur'an fal muradu ilmul qur'an wa ba'izul qur'an wa kamul qur'an hikima idan da aka sake ta a qur'ani to ana nufin sanin qur'ani da gargadin qur'ani da hukunce-hukuncen qur'ani فلهذا تعلم إذ أزمت ما أعطى الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم wannan ne da wannan ne za ka san girman abin da Allah ya bayar ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu zakar fil Qur'an anna dunya matahu qalil wa hadha al-qalil alladhi zakara lana ma naqdiru an nudrika nihayata Allah ya faɗa mana a Qur'ani cewa duniya dan take ne jin daɗi ne na take kaɗan kul mata duniya qalil walahiratu hayrun wa abqa amma da dan kankan duniyar nan wanda Allah ya faɗa bada ba za mu iya gano ƙarshen ta ba الدنيا ما فيها أجزنا أن ندرك متاها وهي قليل duniya da abin da yake cikinta mun kasa gano ta alhali ko Allah ya faɗa mana cewa ɗan abu ne guntu wal ilmu qal wa ba utitu min al ilmi illa qalila da gade da ilimi ba Allah ya faɗa mana cewa ai duk ilimin da aka baku ko mutane ɗan guntu ne wa azal allazi qala ayra innahu qalil ma naqdiru an nudrika nihayata wannan ilimin wanda Allah ya faɗa mana cewa ɗan guntu ne wanda aka ba mu ɗan guntu ne amma har yau ba mu gano sa ba ilimin da aka ba mu shi kansa mun kasa gano ƙarshensa a kaifa bila zai kala innahu kasir to ya za a yi mu gano wanda ma Allah ya ce mai yawa ne wanda ma Allah ya ce ɗan guntu ne ɗan kaɗan ne mun kasa gano shi to ballar da da wanda Allah ya ce mai yawa ne kala da ubangiji ya ce man yuta likibata faqad utiya khairan kasira wanda da aka ba fahimtar qur'ani da abin da yake ciki to an ba shi alheri mai yawa alqalil ma arafna nihayata wa wadana kaseeran ba da zalik wa man yutal kibata faqad utiya yaran kaseera in kankanin ma dan guntun da aka ba mu in kasa gano karshen sa gashi ko ubangiji kuma ya ba mu mai yawa bayan wannan dan kadan din ya ce wanda da aka baiwa hikima aka ba shi fahimtar qur'ani to an ba shi alheri mai yawa ورد أن العلماء إذا أشروا يوم القيامة يهاجمهم الرب كما ورد يازو الرواية cewa malamai in an tashe su ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai zantar da su yanda yake yazo Allah zai ce da su wa wa'atu nuri fikum wa ma waratu fikum wa u'azzibakum ba'da zalik siru antum kullukum maghfurun lakum Allah zai ce da malamai na sanya muku haske da gaba daya ban sanya shi a cikin ku ba ban sanya hasken nan a cikin ku ba alhali ina nufin muku azaba bayan na sanya muku hasken nawa shi yasa ku je din na gafarta muku wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsu ba wanda zai ki addinin annabi ibrahim la yargabu an millati ibrahim wa yatrukuha ko wa yatrukaha illa man safiya nafsa ba wanda zai ki addinin annabi ibrahim ya ce zai bar wannan addinin sai ko wanda ya mai da kansa wawa jahila amra nafsi ya kasa gane lamarin kansa a dama lokacin lillah ya jibu alaiha ibadatu cewa ita ran nasa shi kansa an halice shi ne dan allah sa wajibi ne ya tsaya bauta wa allah wasu hafa biya wanda ya wulakanta da kansa wanda ana ya wulakanta ta wala kadis safai na hafin duna allah ce hakika mun zaba annabi ibrahim a rayuwar duniya ibrahim ita na fi duniya bin risalati wal khulla annabi ibrahim mun zabe shi a wannan duniyar da muka bashi manzanci da sanya shi ya zama badadi na Allah kuma innahu ibrahima fil ayati lamin salih annabi ibrahim a lahira yana daga bayan Allah managarta alladhina lahum darajatul ula wanda darajoji madaukaka suka tabbata gare su waskur tuna iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji ya ce da annabi ibrahim ka miƙa kanka ka jawo ga allah iqad lillahi ka jawo ga allah wa ahlis lahu dida ka tsarkake addinin ka ga allah qala annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin da miƙa kai na ga ubangijin halitta lamma qala allah li ibrahim aslim lokacin da allah ya ce da annabi ibrahim ka miƙa kai ka musulunta lam yakul aslimu li uslimu li ba annabi ibrahim bai tambaya cewa miƙa kai gawa ba ta'ala ai da take ce aslamtu li rabbil alamin da bi ga kai ga ubangijin halitta ya san gawa ake bi ga kai shine ga Allah tabaraka wa ta'ala wa sai biha ibrahim bari annabi ibrahim ya wa ƴaƴan sausiya da wannan addini na miƙa kai ga Allah wa yaqub haka da ba jikarsa annabi yaqub shi ba ya wa ƴaƴansa wasiya da cewa su bi wannan addinin na miƙa kai ga Allah wala yace da su ya baniya ya ku ya'yana inna Allah dafa da kuma dina hakika Allah ya zaba muku wannan addini dinal islam shi da addini bi ka kai ga Allah fala ta butu da ila wa muslimun kada ku yadda a ce ku mutu sai ko kuna musulmi amma bi salati ala islam ya umarce su da dorewa musu musulunci wala ba qala lahu lil sallallahu alaihi wasallam alastu ta'lamu anna yaqub yawma bata aw sabadihi bil yahudiyya yayin da yahudawa suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam abu baka san cewa ai annabi yaqub ranar da zai mutu yawa ƴaƴansa wasiya da su ba addinin yahudanci ba hadha kalam yahud wa huwa kazib wanda ita ce magana da ta fito daga bakin yahudawa wadda magana ce da take ba gaskiya ba da zala sai aya ta sauka am kuntum shuhada a isharara yaqub al ku yahudawa kuna nan ne ku da yanzu aka yi ku annabi yaqubu wanda an sami shekaru dubbai da wucewar lokacinsa ya za a ku faɗa abin da ya abu daga gare shi wakacin da zai mutu kuna nan da wakacin da mutuwa ta zo ga annabi yaqub iska da limani wanda a sanda abin da annabi yaqub ya faɗa ga ayansa shine ya tambaye su ne ba ta mutu da bi ba me za ku bautawa bayan mutuwa ta ba da bauti bayan mutuwa ta kalu yayin annabi yaqub suka ce da shi da abudu ilahaka za mu bautawa ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin iyayenka ibrahim isma'il wa su ne wato shi ne ubangiji iyayenka wato annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi isa adda isma'il ya lissafa annabi isma'ila a cikin iyaye wato ashe abbi ne abbi kamar uba ne kenan dan uwan uba ai kamar uba ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abu rajuli sirru abi amin mutum dan uwan uba na mutum kamar uban nasa ne kuma adan aka lissafa annabi ibrahim a matsayin uba ashe kaka kenan ya iya daukan matsayin uba yadda yake a masabar abu hanifa kenan suka tafi akan cewa in akwai kaka to ya kori duk yan uwa daga gado yadda in akwai uba ba wani dan uwa da zai gado amma masabar malikawa da shafiyawa da hadabilawa suka ce a uba kam mahaifi zai kori yan uwa daga gado amma kaka uban uba ba zai kori yan uwa daga gado ba wanda kowa daidai daga masamomin da guda biyu akwai wasu a cikin sahabbai da suka bi akwai wasu a cikin sahabbai da suka bi akwai wasu a cikin sahabbai Allah ƙarin dagare su da suke ganin cewa kaka ya kori duk yan uwa daga gado akwai wasu kuma a cikin wanda suke ganin a'a kaka da yan uwa a wajen gado aidin matsayin su ɗaya a tsarin da malikawa akwai gurin da yake dan uwa gaba yake da kaka in akwai shi ba a ta kaka ba ba dan uwan ba dan dan uwa ma gaba yake da kaka akwai gurin da yake a dan uwa wato gaba yake da kaka amma kaka gaba yake da dan dan uwa akwai kuma inda yake da dan uwa da kaka duk matsayin su da shine wani malami daga malikawa yake cewa bi muslim wa isa'in wala'in janazatin nikahin ahin ahan wa banan alal jaddi kaddimi wa aqalin wa wasiduhu bi babi haranatin wa sawwih ma al aba'i fil irsi wad dami bi gusulin a wajen wanke mabaci in mutum ya mutu ga dan uwansa ga kaka to dan uwa ce shi zai masa wanka shi zai wa dan wannan nasa da ya mutu wanka kaka ba ya ce sai shi to sai a ce kai kaka ka hakura dan uwa ya masa wanka wannan shine tsarin malikawa ba ma dan uwa ba ko da dan dan uwa ne ga dan dan uwa ga kaka dan dan uwa ke shi zai wa dan kokubansa da ya mutu wanka kaka ya ce shi bai yadda ba shi zai to sai a ce kaka ya haƙura a tsarin balikawa shi ne bin musulun wa isa ya haka da wajen wasu ci wala ya haka da wajen wani ci jaraza ta haka da wajen sallar jaraza jika ya haka da wajen ɗaura aure da a wayannan guraren idan mace ga ɗan uwanta ko ga ɗan ɗan uwanta za a ɗaura mata aure ga kaka kaka ce shi zai ɗaura aure ɗan uwa ce shi zai ɗaura to sai a kyale dan uwa ya aura ya daura auren nan aka dan idan ma ga dan dan uwanta ne yace shi zai daura wa ɗan uwar ubansa aure kakan da kuma yace a shi zai daura mata to sai a ce shi kaka ya hakura shi dan dan uwa ya daura auren wa akalin haka nan wajen neman wato biyan diya a wajen biyan diya ana gabatar da dan uwa da ɗansa akan kaka wa wasidu bi babi hararati amma babin redo shi dan uwa gaba yake da kaka shi kuma kaka gaba yake da dan dan uwa idan za a reni yaro ko yariya ya zamo ga dan uwanta ga kaka to zai a ba dan uwa ba za a ba kaka renon ba sai dai dan uwan ne da kansa ya saka wa kaka amma idan ga kaka ga kuma dan dan uwa to a sannan za a ba kaka ne ba dan dan uwa za a ba ba wasan wahi ba al'aba'i fil irsi wa dami idan a wajen gado ne fa ko a wajen bin haƙƙin jini to a sada tafiyar wato kaka daidai take da yan uwa matsayinsa ɗaya da yan uwa shi yasa ya kori 'ya'yan yan uwa a nan ya kori 'ya'yan yan uwa inda idan aka mutu aka bar kaka aka bar kuma ɗan ɗan uwa to shi ɗan ɗan uwa ba zai gado ba kaka ne zai gado kaka ya kori ɗan ɗan uwa shi ne tsarin malikawa da muslim wa isa'in wala'in janazatin nikahin ahan wa manan alal jaddi kaddimi wa akali wa wasidhu bi babi halalatin wasan wa hima al'aba ibn irsu waddari to ita wadda dai aya shaida ce ke ga waɗanda suka ce ai shi kaka gaba ɗaya a ko'ina ba gaba yake da ɗan uwa tunda an ce da abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida ha da kasance wasa ubangiji maka da shi ila ibrahim wa isma'il wa ishaq kullu ilahu wahid ubangiji waɗannan da aka ambata ubangiji ne ɗaya ba wai annabi ibrahim da nasa ubangiji annabi isma'il da nasa ubangiji annabi ishaq da nasa ubangiji ba duk ubangiji ne ɗaya shi yasa wato fa'idar kawo wannan halin kenan kore zaton wani cewa ko iya ko kowanne yana da nasa ubangijin daban wani adu lahu muslim alhali mu ba su mika kai ne gare shi haka su ƴaƴan annabi yaqub suka faɗa masa cewa su din za su mika kai ga Allah tabaraka wataala tilkal jama'a wannan da ake faɗar su annabi ibrahim annabi isra'il annabi isaac annabi yaqub da ƴaƴansu ummatu qad halat al'umma ne da yake sun yi wakacin su sun wuce salafat ta riga sun yi sun riga sun yi wakacin su sun wuce laha maka sabat shi yasa sukan da abin da suka aikata da kirki su za su ga sakamakon haka ba in sun yi aiki wanda yake kishiyarsa su ne za su ga sakamakon kan ku ɗauka su da sun yi zamani sun yi wa kansu aiki sun muku aiki da sun yi aiki da kirki ko kuma kun zo zuriyarsu shi kenan sai ku zauna ku ci gara ba sauran da aiki da suke da alheri ba sai kun kuyi ba a ko kaɗan ba haka tsarin Allah yake ba kowaye magabacin ka da ya aiki da kirki to kai ba in wakacin ka ya zo ana sauraron a ga me za ka ka ɗauka magabata sun yi shi kenan kai kuma sai dai ka miƙe kafa ba haka ba ne yadda suka yi ƙoƙarin da suka yi to kai ba ka tashi wanda kuma alhud ba ka sanar ko yahudawa za ku da sakamakon abin da kuka aikata a wala tusalu da ba ka doya ba za a tambaye ku ba daga irin abin da suka aikata za a tambaye ku ne daga irin abin da ku kuka aikata shi yasa wannan ta aya ta qur'ani kamar fadakarwa ce ga bayi fadakarwa ce babba gare mu kama zauna muna ta tutiya da irin kokarin da magabatanmu suka yi a addini mu shattake alhali bai ba wani kokari ba wanda ta yi a ce ba a wannan zamanin dan fi sauraron a ga katabus ko himma da mabiya addini za su fito da shi da fidda duniya daga irin rikice-rikicen da take ciki to kama zauna mu ce za mu shantake ai mu magabata su yi kome su yi kome amma ana sauraron a ga mu ma me zani yanda ake faɗa cewa ku dibi da bashi ta wakta sib abadan wakta sib adaban يغنيك تعبده عن الحسب إن الفتاة من يقولها أنا ذا ليس الفتاة من يقول كان أبي wato ko kai dan waye ka tsaya kai ilimi ka tafi da rayuwarka bisa ilimi wannan ilimin da ka samu zai wadatar da kai ba daga sai ka ce kai dan wane ne dan mutum na hakika shine wanda inda duk aka bukaci tsayawa tsaya zai iya tsayawa a wajen ya ce gani ba wanda sai an tambaya ya riga ai ubana shi ne wa da ba ko kuma yadda wani yake faɗa lasna wa in karubat awailuna yawman alal ansabi da takilu da bude ka baka da awailuna tabdi wa da fa'alu misla ba fa'alu bu ko da yake Allah ya sa bin yi magabata na kirki wanda duk ɗaukaka ba wanda Allah bai ba su ba amma ba maganar mu dogara da matsayin da magabatar da abu suka samu abu ba sai mu tabbatar a rayuwar nan mun yi namu gina irin yadda magabatar suka yi gini to mu ma sai mun yi gini kuma lalle sai mun aikata irin abin da suka aikata shi yasa in ka samu magabatar ka sun yi gini hawa goma to ko hawa ɗaya ne kai ma ka ƙara wannan za ka ce ga naka kai ma ga nasu kuma ga naka ta yi wannan hawa ɗayan da ka ƙara shi ne zai ba gari ba fiye da hawa goma nasu da suka yi ta yi sun sa kwas goma amma kwas goma nan ba zai hana in ana yi dan a kare ruwa ne ba zai hana ruwa ba amma na sha ɗayan zai zamo shi ya kare ko na sha biyun ya zamo shi ne ya kare shi yasa koyaushe wanda ya zo daga baya ana sauraron sa yana sauraro a ga shi ba wata himma zai yi dangane da addini dangane da tafi da rayuwa Allah subhanahu wataala ya saka mana wata daru Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon nuna cewa mun tsaya da irin abin da suka tsaya ko kaga dole ne a tsaya tsayin daka a nuna koyi da magabata a nuna himma cewa an gaji irin wannan himmar tasu Allah ya riko da hannayenmu Allah ya saka wa shawar islam da alheri Allah ya saka magabatan namu alhamdulillah wai ai duk wanda yake ba nasara ya fafi ala siradin musulmin to ai yana kan tsari madaidaici kul tene da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal nattabi'u millata ibrahim bari mu abinda zani ba yahudancin zamu ba ba ba nasaran zamu ba zamu ba asali ne wanda yake tabbatacce wanda yake gaskiya ba tsare-tsare da kuka kawo daga baya don ku bata asalin ba mu za mu ba addinin annabi ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam hanifa halin kasancewarsa mai barin duk baki ɗayan addini zuwa addini madaidaici ma'ilam anil adiyani kulliham ya bar duk sauran addinai ila dinil qayyim ya dawo ga addini madaidaici akwai addinan da ake dawa addinai ne amma hakika ba addinai bane ma'ana ba hanyar da za a ba Allah ne da su ba asalin kalmar din daga dana ya dinu bi ma'ana aqa yayi bi ashe addini wato bin Allah tabaraka wa ta'ala to akwai addinai da yawa da suke da cewa bin Allah ne alhali ba bin Allah bane bin son zuciyar wasu mutane ne wasu ne suka tsara kawai dan abi son zuciyarsu suke dangana haka ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kana min al-mushrikin kuma Ibrahim ya kasance daga basarar da wani da Allah ba لا يذكر الله ابراهيم في القران الا وبرأه من الشرك ba inda Allah ya ambaci annabi Ibrahim a Qur'ani sai ko ya nuna kubutar da shi daga shirka sai ya nuna kubutar da shi daga shirka qulu ku ci ayyuhal muslimun ya ku musulmi amanna billahi mu kam mun imani da Allah mun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala mun yadda da subhanahu Allah da duk sufofinsa na cika to ma unzila ilaina min imani kuma da baki ɗayan abinda aka saukar gare mu min alqur'ani wanda shine qur'ani qur'anin nan gaba ɗayansa min imani da shi ba mu ware ba ba mu dauki wannan kyale wannan ba a wajibin musulmi gaba ɗayan qur'anin nan su dawo su imani da shi ma'ana su tafi da rayuwarsu akan tsari na qur'ani wa ma unzila ila ibrahim min iman da abinda aka saukar ga annabi ibrahim na sufil ashari daga takardu guda goma وإسماعيل دامنا كسوكا النبي إسماعيل وإسحاق دامنا كسوكا النبي إسحاق ويعقوب دامنا كسوكا النبي يعقوب والأسباط دامنا كسوكا آيان النبي يعقوب أولاده آيانسا wannan dai yana nuna mana ashe kenan wannan annabawan akwai abin da Allah ya saukar gare su annabi Ibrahim yana lissafa takaddunsa a cikin waɗanda aka saukar malamai sukan ce akwai littattafai ɗari da hudu da Allah ya saukar ko ɗari da goma sha hudu to amma wannan magana ta malamai ta ƙaribiya ce iyaka wanda aka sani ake suke magana amma ainin sanin yawan littattafan da Allah ya saukar to wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala tun daga shi anan Allah yana faɗa mana ko yana nuna mana cewa ya saukar ga Annabi Ismail alhali a wannan lissafin ba a lissafa wani abu da aka saukar ga Annabi Ismail haka nan abin da aka saukar ga Annabi Isa shi ma a wannan lissafin ba a lissafawa wa ashir kitabin inda adama awwala wa yuta bi hamsina ala shi sakamila yawa da ba a lissafa abinda aka sauka ga wannan annabawan a cikin wannan tsarin amma kuma anan aya ta qur'ani tana nuna mana cewa akwai abin da aka saukar a gare su kuma wanda ake bukata duk wanda yake musulmi ya imani da shi malamai suke cewa akwai wata ka'ida da dole a bi ta anan duk wani littafi wanda Allah ya faɗa a ƙur'ani cewa ya saukar da shi kamar a taura ko injila to ba ka kawo musulmi wani abu aka ce wannan ai a taura ce to in ya duba ya ga ta saba da ƙur'ani wajibi ne ya nuna cewa lalle wannan ba a taura ba ce ba zai imani da ita ba amma ya ga ta saba da ƙur'ani ba amma kuma ta zo da wasu abubuwan wanda ƙur'ani bai zo da su ba amma dai gaba ɗaya ba wai sun saba da tsarin qur'ani ba kamar ta farke sa wani annabi ko abin da ya kaba da haka ga abin da yake wajibi akan musulmi a sannan ya ce to ni dai na imani da duk abin da Allah ya sauka in wannan abu haka Allah ya saukar da shi na yi imani da shi in kuma ba haka Allah ya saukar ba to wannan ko kuka jiyo shi yasa ba ya gaggawa ya ce zai karyata ba tayu Allah ya saukar da shi baya gaggawar gaskatawa ba tayu wani tsare-tsare ne suka tsara ba yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba shi yasa dole anan wanda yake musulmi ya taka tsantsa in kuma daman kai tsaye abin ya dace da qur'ani to wannan za a yi imani da shi dangane da cewa an yi imani da qur'ani ya zo ko wannan ko ya zo ne dacewa da abin da yake cikin qur'ani to za a yi imani da shi duk dai abin da yake ya saba da qur'ani ba gaskiya ba duk abin da yake ya saba da qur'ani ba gaskiya ba ne tunda Allah ya faɗa wa muhaimina musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alaihi shine mai ba da shaidar littafin da za a karba haka nan duk wani ma manzo ko annabi da wani zai faɗa cewa ai wannan an aiko shi mun gani a qur'ani to dama wannan mun san tabbas ai an aiko shi in ko bamu ga sunansa a qur'ani ba fa to za mu ce inda Allah ya aiko shi to mun imani da shi in kuma Allah bai aiko shi ba to kai da ka kawo shi kai ka jiyo eh ba shi yasa ba za a yi gaggawar karyatawa ba ba za a yi gaggawar kuma a ce za a gaskata ba dole wanda yake musulmi ya taka zanzan kai ya dauki wanda ba annabi ba na matsayin annabi kan kuma ya zama ya karyata da wani daga cikin annabawan Allah duka annabawan Allah ana bukatar wanda yake musulmi ya imani da su yadda nan gaba za a faɗa a ƙarshen wannan sura mun ba da gaskiya da Allah mun ba da gaskiya da abin da aka saukar gare mu mun ba da gaskiya da abin da aka saukar da annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail da ɗaya ɗan nasa annabi Isaac da kuma ɗan annabi Isaac da hinna annabi Yaqub da kuma abin da aka saukar ga annabi Yaqub din su ne asbat wa ma utiya Musa min iman da abin da aka bayar ga annabi Musa min at-taurati wanda shine at-taura min imani da at-taura da aka bayar ga annabi Musa wasu malaman suna cewa kafin a bayar Musa annabi kafin a bayar annabi Musa at-taura sai da aka bashi wasu takaddun goma wannan ne yasa suke lissafa da littattafan da aka saukar da hadari da goma sha hudu wato goman su ne wannan wa Isa da abin da aka bayar ga annabi Isa min al-injil na daga injila وما أوتي النبيون من إيمان إذا كده أبن أكبر النباوة من ربهم أكسوك ده أنباوة تكوجه أبنجي لا نفرق من أحد منهم موكب ba ruwan a cikin mace za mu yi ware ɗaya a cikin mace wannan mun yarda da shi wannan ba mu yarda da shi ba irin yadda ko yahudawa ko ku da tsara kuke fanomina bi ba'ari ballantana mace za mu imani fanomina ba ta zo jawabin na kayi ne da mai ba da gaskiya da wasu na fura bai ba da makafirce da wasu kan yahudu wa nasara irin yadda yahudu da nasara suke a mu duk annabawan Allah min yadda da su wadan gaban musulmi mu masu mika kai ne gare gare ga ubangiji subhanahu wata'ala yanda yake ake nema ga dukkan musulmi ya yadda da dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke so su shigo musulmi da ware daidai a cikin sahabai cewa ai banda wane to suna so su lakana musulmi ne irin tsarin yahudawa ko nasara yahudawa ko nasara su ne allah ya nema daga dukkan mummuni ya imani da baki ɗan annabawa amma suke ware daidai sai su ware wannan sai basu imani ba to aka ba sabon manzo allah allah ya nuna mana cewa dukkaninsu ya yadda da su dukkaninsu ya yadda da su wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يدد su shi yasa wanda gaba ya zo ya ringa wata kungiya kungiya cewa ai dole sai an ware wani ai yayi kaza yayi kaza to ba mu san wayewa ba in dai yana nufin ya saba wa Allah ne to Allah ya ce ya yafe masa gargadi da ya ce to ai haka da abin da yake saba to Allah ya ce ya yafe masa ya yafe da shi to kai me naka kuma kai ne to sai mu sai a bari in an je ka nemi hakkin ka ko amma mu dai duk saba manzo Allah min yadda da su ba wani wanda yake za mu ware mu ce banda wani maulana shehu tijani radiyallahu ta'ala ne yake faɗa cewa ai duk wanda ya zo bayan sahabbai duk kokarin sa a addini duk wata bajintar sa'adi ne ba ta huce in aka ce za a kwatanta ta da bajintar sahabbai ba kamar a ce a wata tafiyar kiyashi ne da tashin tsuntsu mai tsananin tashi tsuntsun da ake kira turwa mai yaushe tafiyar kiyashi zai za ta kai kamar tashin tsuntsu shi yasa duk bajinta wani mai bajinta ma daga baya in aka kwatanta da bajintar sahabbai ai ba inda zai ba inda bajintar tasa za ta kai bai na in yahudawa da kuna sara sun ba da gaskiya bi muslima amantum bi da irin abin da kuka yi imani da shi sun imani da abin da kuka yi imani da shi abi ma amantum bi kun yi imani da abin da kuka yi imani da shi fa gare ta to sannan ne fa yake sun kama tsari na shirya salafus sirat al-mustaqim sun hada wa tsari madaidaici wa in tawallam in ko suka ce za su juya da baya an imani bi daga ce sun imani da shi fa inna ma fi shiga to da su suna cikin jayayya ne daman su koyaushe Allah Allah suke ya zamo ba ku haɗa tafiya ba saboda ko kuna kan shari'a ne su suna kan bata shi yasa ku kyale su suna cikin sabani ne hilafin ma kun sabani tare da ku da sai kafi kamulla ba komai ya rasulullah ba komai duk wani musulmi ma haƙi zuwa ranar alkiyama kada makirce-makirce ko sabani na kafirai ya kayan ma da hankali Allah zai ma maganin su Allah zai ma maganin su yasa da irin yadda kafirai suke musulmi babban abin nema daga gare shi hanya daya ya koma ga Allah ya mai da lamarinsa gaba daya ga Allah ya tsaya da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba makawa zai masa maganin su wannan magana an faɗa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama an faɗa ma ga dukkan musulmi koyaushe har ila yawmil qiyamati ya Muhammad ya Rasulullah shi ka irin wannan sabani da suke so su bayyana su nuna su lalle tsarin dai da kafa ba za su ba oh samiul alim ubangiji shine mai jili a kwalin ga baki ɗayan abin da suke faɗa masa ne ko bi ahwalihim da baki ɗayan halayen su wa garka fa'u iya Allah yawa manzo sallallahu alaihi wasallama maganin yahudawa bi katli quraizata an kashe banu quraiza ونفي النرير أن قرب النرير وعن الرزة عليهم أن سبت جزية أكنسو يعني سيد يوسف نفان يكي كذا خانت المصطفى اليهود ولي ومنهم ليس بدءا خيانة وخناء فجزاهم وصل الحصون وفيهم قوة نجدة سلاهم آه سراو أسلمت حصونهم لرسول الله يجري في شأنهم ما شاء لنرير غير وريزة قر خربت خيبر وأما البلاء وذلا قبلهم بنو قينقاع وبعد القرى أريك الدماء يهودا su da farkon zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama madina akan yarjejeniya da su cewa a zauna lafiya amma da yake mutane ne da sun saba kulle-kulle sun saba makirce-makirce ko sun faɗa ma a zauna lafiya to kakka taɓa ɗauka cewa manufarsu a zauna lafiya abin da suke nufi kawai su ga bayan ka shi yasa daman ba faro ba ne a ga ha'inci daga gare su ko a ji sun faɗi magana mummuna mai yahuda duk inda yake gwani ne na faɗar magana mai tada hankali sirgatallah wannan tsari ne irin tsari na allah hai sabagallahu ibrahima sirgatahu allah ya tsara wa annabi ibrahim irin tsarinsa sibgatallah wa ya fitar kula da ta fadarar nasa na ta ce tsari na allah halitta ta allah wadda akanta ne ya halicci dukkan mutane ma asali kowa an halicce shi a matsayin mummuni amma tarbiyya ita take zuwa ta lalata abu wato cewa ba a samu tarbiyya ta kirki ba ita take kawowa ake samun fanɗarewa shi yasa wannan ayar tashi a ce babba a gare mu musamman a yanzu ana samu wanda suke ana ganin musulmi ne suna da awar sun yadda da musulunci amma kuma gashi sun wani fanɗare suna zuwa da abin da gaba ɗaya musulunci ta ko'ina ba zai taɓa yadda da shi ba ba tsarin musulunci to ne kawo haka abin da ya kawo haka tarbiyya rashin tarbiyya ta gari ta musulunci ita ce har take kawowa a cikin masu da'awar musuluncin a samu waɗanda suke bara gurbi wanda kusan a ce ai haɗa kai suke da wanda ba ba musulmin ba suna yaƙar musulunci daga ciki yaƙar musulunci daga ciki yasa wannan yake tayar da wato tunanin mu zuwa cewa dole a tsaya a gyara tarbiyya a san yadda za a ringa renon 'ya'ya irin waɗannan 'ya'yan da aka samu irin wannan fandarewar daga gare su rashin haduwa da kyakkyawar tarbiyya ce har ta jawo haka in tun farko an gama da kyakkyawar tarbiyya ba za a iya dora su akan irin wannan su dauka cewa ai haka musulunci yake ba suna kashe kawunan su suna kashe bayan Allah da da'awar cewa haka musulunci yake ba ba ba haka musulunci yake ba da wajibi magana tarbiyyar nan a kula da ita ita ce ginshiki a duk wani gyara duk wani gyara da za a kawo ba koma an tsaya da tarbiyyar matasa kyakkyawar tarbiyya ba to ba inda gyaran zashi ba tarbiyyar ce kadai ta dawo ba akwai wa'yansu dalilai amma dai uwa uba a ciki shine kula da tarbiyyar in an kula da tarbiyyar sauran dalilan duk bannar da za su yi ba za ta kai kamar wannan ba ba za su amma matukar ba a kula da tarbiyyar ba to komai ma ya iya haddasuwa ya iya kaiwa ga matsayin da ake ciki ko fiye da haka ma Allah ya kare mu shubbiya ko shabba ta dartar lafi bisirki an kamanta tsari halitta ta Allah da rini rini da baka asali ala sahibihi abada saboda gurbin wannan yana nan ga wanda aka yi wa har abada kama kasirgo kisobi kamar yadda rini yake dorewa a tufafi ba ka rina tufafi ja ba ta ce kuma kana bukatar ka gan shi fari ina ai ka riga kafin da shi daga zamowa fari jan nan yana nan tare da shi ta iya kode amma dai ko ya kode za a kiran me tufafi ne ja illa iyaka ya kode ba za a ce ai dan ya kode ya dawo fari ba haka nan an dana shi baki ta iya kode a ce ya kode baki ne amma ya kode amma ba za a ce dan kode wasu ai ya kawo fari ya dawo fari tasba to haka ba imanin wanda wato a matsayin tajallin da aka yi zama yana cikin wa'anda aka yi wa tajalli na imani na hakika inda wannan tajallin da aka yi tajalli na gaba daya wanda kowa ma ya amsa bala bala amma ba dukkan wa'anda suka amsa din bane yake an musu tajalli na hakika na imani akwai wa'anda yake su an musu tajalli na hakikar imani wanda su ake nuni zuwa gare su da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wata ran ya fito ga sahabbansa yana ɗauke da littattafai guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu ya daga na hannun dama ya ce wannan littafi ne daga wajen ubangijin halitta wanda a cikinsa an rubuta sunan duk dan aljanna da sunan mahaifinsa wani dan wani dan aljanna ne wani dan wani dan aljanna ne wani dan wani dan aljanna ne manzo Allah ce akan wannan ba za a ƙara ko suna ɗaya ba ba kuma za a rage ko ɗaya ba shi yasa wayannan kenan wanda aka wata jalli na hakika na imani ba wancan tajallin na gaba ɗaya ba wanda kowa ma ya amsa bala bala bala wani ba ya amsa kamar da zuciya ɗaya ba duk da cewa adamul arwahi ne amma wani kamar bai amsa da zuciya ɗaya ba wannan wanda aka wannan tajallin kowa ya amsa da zuciya ɗaya ne cewa eh hakika sun yadda ba manzo Allah daga wanda yake hannun hagun yace wannan littafi ne daga wajen ubangijin halitta wanda a cikin sa rubuta duk yan wuta da sunanan da sunayen iyayensu wane dan wane dan wuta ne wane dan wane dan wuta ne ba za a kara a kai ba ba za a rage ba ko ɗaya ba za a kara ba ko ɗaya kuma ba za a rage ba har sahabbai suke cewa rasulullah ka fi mal amalu izan to tunda an riga an gama ma ba ba kowa kawai sai zauna ba ya rayu sai ba zana ce a imalu fa kullum mai tsaro lima hulika da ajali to wanda dai duk ya gama da rini irin wannan shi kenan yana nan akan rina ومشاكلته مع ومشاكلته واتو mushakala ne wannan ma an kwatanta ne ma a ma yaf'aluhun nasara tare da abinda nasara suke aikatawa an nasara su nasara idza wulida lahum mauludun idan an haifa musu da wa balaga al sadi'a ya kai rana ta bakwai la budda an yusala bima in yafzuna min al ma'mudiyya ba makawa a wanke shi da ruwa da suke ɗebowa daga gurin ibadarsu wato shi ne ake kira baptism ba makwa sai masa an yi baptism dinsa man ga sulubi ba mamudiya wanda suka wanke shi da wannan ruwan ya kulun ina usara nasara ne shi ne za su ce ya zama ba nasari wa ladinin nasara wa yana kan addinin nasara annan su batun inda ya zama kamar wani rini ne a wajen su ba masu kula da irin wannan irin su waɗanda ake kira mabiya baptist church alihada zakar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ne yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ambata annabi sabaka ibrahima cewa ya rina annabi ibrahim da sibgatin da rininsa wa hiya iman billahi ba da shi ne ba da gaskiya da Allah shi kare ala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin yuladu ala fitratil islam duk abin haihuwa ana haihuwarsa ne bisa tsarin musulunci ana haifarsa ne da su addinin musulunci ba ba ya wida ne au nasara ne au majisa ne iyaye ne ke mai da yaro ba yahude ko ba nasare ko ba maguji kama tuntujul bahimatul bahimata yanda dabba za ta haifi dabba har sai zuwa fi amin da kuna samun mai yankakken kunne a ciki bal antum tad'una ku ne kuke yanke kunna ai zalika Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah tabaraka wa ta'ala azal ada ya rike alkawari min zuriyati adam tun daga zuri annabi adam wa adam gairu mawjud wa rubuhi ya gairu mawjuda a sannan alamul ashbahi halitta ta jiki ba ta riga ta bayyana ba annabi adam ba halicci jikinsa ba zuriya ta sama ba halicci jikinsu ba hada ba adam fi adam fi adam shi yasa ya cewa ana duba da wato alamul ansari kamar sannan an yi magana ne da wanda baya nan a game da abin da baya nan a wajen da baya nan wa jabu amma suka amsa masa alastu bi rabbikum qalu bala ubangiji yace ashe ba ni ne ubangijin ku ba suka ce kwarai kai ne ubangijin fa bi jahadal imanu fi dawlatin fil islam shi yasa wannan iman ya dore yawan zo a matsayin halitta a cikin mutum hatta za wulida lokacin da za a haifi mutum wa kana abawa musulmai ne in an sa iyaye sun zama musulmi da kyala ta iman sai ya dore bisa tsarin imani وإذا كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين يهودانه أو نصراني أو مجوساني in ko ba a dace ba iyayen suka zama yahudawa ne to sai su tada dan nasu a matsayin ba yahudi in kuma iyayen ba nasara ne masu bin addinin nasraniyanci ne kiristoci ne sai su tada dan a matsayin kirista har kuma ya zama ya iyayen maguzawa ne sai dan ya tashi a matsayin ba maguji wai sunnatullah tabaraka wa ta'ala ita rini ta Allah ta baraka da addinin musulunci shi ya fi kowane addini tsarantuwa shi ne tsari na hakika ba shi ne kadai ma addini nan da abin da yake wannan sa to ba addini ba ne bin son zuciya ne wa man la ahada asanu Allah suba ba wanda yake yafi Allah iya rini Allahu asanu suga min kulli sabi Allah dinnan sa yafi na duk wani mai rini banu adam yasbaguna bil alwani mutane sukan yi rini da launin nuka iri-iri kala-kala iri daban-daban ya zo gunan abin sai kuna aswad wani lokacin sai a dau fari a rina shi ya koma baki wani zo gunan abin sai kuno a mara aw azraka sukan rina fari wani lokacin kuma ya zamo ja ko ya fito shudi-shudi kullu launin ya kadaruna an yasbagu an yasbagu ilai kowane launi sa iya rina ya koma sa iya rina abinda ba haka yake ba ya koma ga haka wallakin sai dai akwai inda abin ya gagare su ajazo an an yasbago aswar fasiru abiya sun gajiya daga a ce su rina baki a ce ya dawo fari an san a dau fari a mai da shi ja an san a dau fari a mai da shi algashi an san a dau fari a mai da shi kore ko a mai da shi baki ko yalo ko wani abu daban amma dai ba a san a dau baki a ce za a rina shi ya koma fari ba هذا عجز عنه السباب وانا ابن دي قادر مرنا والله تبارك وتعالى يرزق الكافر واسود فيسبقه فيصير ابيض بالايمان الله تبارك وتعالى ينا ركن زوجيه كافر wadda tana baka kirin domin kafirci duhu ne baki ne amma Allah ya rina zuciyar nan ta kafire sai ta koma fara da imani afaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi وأخذ الشعر الأسود فهو تأثير أبيض بالشيء إلى ربما قرم بجن قاسي يرد سيقوم أقلي تفسك الكرة السباب أجزوا عن هذه الكيفية مرنا باسا إيا ون فلهذا قال ون yasa ubangiji ya ce la ahada asan min Allah siga ba wanda ya fi Allah iya rini bal wa asanu sabi yana siga bal Allah ya fi duk marina iya rini wa nahnu lahu abidun mu kan masu biyayya ne gare shi mu masu bi masu ibada ne gare shi qala al-hudu lil muslimin yahuda suka ce da musulmi na ahlul kitabi al-awwal wa qiblatuna aqdam wa lam takun al-anbiya min al-arab wa law kana muhammadu nabiyyan lakana minna النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل ولم يأتي نبي عربي هذا ما عرفنا يهودا suke cewa da musulmi ai su dinnan yahudawa su ne wanda aka fara ba su littafi tun farko kuma alƙiblar su ta fi dadewa kuma wai ai da can na ba a taɓa aiko wani annabi daga larabawa ba kuma wai da ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yanda ya faɗa to da a cikin yahudawa zai bayyana ba a cikin larabawa ba wai annabta ba da za a same ta sai a cikin banu isra'il wai ba a taba samun annabi balarabe ba suke cewa a ga annabi balarabe su ba san haka ba ba su yadda da haka ba to sai allah saukar da wannan ayar allah ya ce kullum shi ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a juna na fillahi yanzu mu za ku ce za ku yi jayayya da mu to hasimuna na za ku yi suma da mu a game da lamarin allah alisa fara biyan min al'arab dan cewa Allah ya zaɓa annabi daga larabawa wa wa rabbuna alali ubangijin nan shine mai tafi da komai na mu rabbukum shine mai tafi da komai na ku balau an yasafiya min ibadihi man yasha ai tunda da mu da ku duk mun yi tarayya a cikin zamowar mu bayan Allah Allah yana da dama ya zaɓi wanda ya so daga cikin bayansa shi yasa dan ya zaɓa daga cikin mu menene kuma za ku ce ko a'a kuna da cewa dole sai a cikin ku a to ashe kun mai da shi ba Allah ba kenan ashe kun mai da shi ba Allah ba haka irin yanzu ake samun masu taka sawun yahuda wannan Allah ya baiwa ga wanda ya so daga bayansa amma su tsaya suna ta musu cewa su ya ma za a ce an masa baiwar ai ma baiwar za a yi masa sai dai masa tsari kaza ko masa tsari kaza ko masa tsari kaza su yi a ayyade zamowar Allah fa'alu lima yuridu ne cewa wani na fara biyar dillahi yutihi man yasha shi yasa a daina kin irin wannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya wa baiwa to ba ta shi za a duba ba ta Allah tabaraka wa ta'ala za a duba cewa shi ne mai baiwa Allah ko ya faɗa kulin alfarra biyar dillahi yutihi man yasha wala na aya maluna ayyukanmu sun tabbata gare mu nujaza biha mu za a yi wasa kayya da ita wani kuma amalukum kuma ayyukan ku sun tabbata gare ku tujazauna biha za a yi muku sakayya da ayyukan naku wala nuna ko mukhlisun mu masu tsarkake addini ne gare shi wala nuna mukhlisun lahu dina wala amala mu mun za mu tsarkake addini dan Allah mun tsarkake ayyukan mu dan Allah ko yaushe abin da ake nema daga musulmi ya tafi da addininsa dan Allah kada ya zama addininsa yana yin sa ne don duban wata manufa irin yana yanzu ake kokari a ɗora mutane yanzu nan kaji an jawo aya ta ƙur'ani ko an ja hadisi na manzo da nufin cimma wata manufa ta duniya a sabawa ne daga tsarin addini in za a nemi duniya ba a ce ka a neme ta ba to amma a neme ta da duniya a nemi duniya da duniya a daina ɗauko maganar addini a sa a gaba kai ka ce dan addinin ake ko dan Allah a yanzu ana yi ne dan duniya an fita daga ikhlasi ai lalle ai addini dan Allah subhanahu wa ta'ala ba dan duniya ba ba wai dan duniya ba ana da aure bil istifai ne ai mu muka cancanta a ce Allah ya zabe mu tunda mu mun tsarkake ayyukan mu mun tsarkake komai na mu ga Allah tabaraka wa ta'ala